أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة أخرجنا لهم دابة من الأرض أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أولم يروا أولم يروا أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا أسافير وانا وضمي مثال البركة نا litinin sha ɗaya da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari da shekara arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da hudu da watan mayu miladiya haihuwar annabi isa ɗan na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a jiya mun kwana a aya ta 83 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul naml fadin Allah subhanahu wa ta'ala ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون يوزع تاشي آية 84 الله يجي حتى كنتم تعملون الله يتي حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون الله يتي حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوا har sai lokacin da suka gabato gaban Allah subhanahu wa ta'ala a baya Allah ce wa yau mana min kulli ummatin fauja ranar za mu tara kowace daga cikin al'umma faujan bi ma'ana jama'atin tawaga kowace al'umma Allah subhanahu wa ta'ala zai tara tawaga tawaga kamar da Allah ce wasikan lazina kafaru ila ila nari ko ila jahannama zumara za a tattara su wato tawaga tawaga fanti fanti fartin barayu Allah ya kare mu dikote fartin mazinata dikote fartin yan cuwa-cuwa masu cin riba dikote fartin wanda aka ba jagorin su ga ci ka'inci dikote fartin kowane mai sabon Allah subhanahu wa ta'ala dikote Allah ya ci fauja jama'a tawaga tawaga kowane watan al'umma za ta zo da shugabannin nan ta yau mata ati kullu ummatin bi umarin bi umma bi imamiha kaga kowace al'umma za ta zo gaban Allah subhanahu wataala da shugabanta shugaban da yi kowa karatun alqur'ani gashi Allah ya samu zama cikin wannan tawaga ga wanda fi kowa sallah ga wanda fi kowa aikin hajji ga wanda yi kowa zakka kowane aiki da kake yi akwai wanda ya fi ka koyewa kuma ya fi ka dadewa a cikin wannan abin to kowanne za a tara ka tare da shi mu jama'a mun fahimta to Allah ce za mu tara su wato mu fauja min man yukazzibu bi ayatina nan Allah yana bayanin wani su tsare ta ayoyin Allah subhanahu wataala wanda aka ce musu Allah ya ce giyar mulki da kudi ta roke su da giyar ilimi ba su bauta wa Allah subhanahu wataala ba sai Allah subhanahu wataala yake cewa fahum yuzaquna za a karkada su za a kora su zuwa jahannama Allah ya kare mu shi sai Allah ya ce hatta idza ja'uha har sai lokacin da suka zo wa Allah subhanahu wataala ga su ga Allah madaukakin sarki sun iso gaban Allah inda za a yi hisabi filin da Allah subhanahu wataala zai wa kowa hisabi sai Allah subhanahu wataala ya tambaye su tambaya ta walakantarwa tambaya ta wadda Allah ya nuna musu shi ne akan komi sai Allah ya ce akan zabbin bi ayati yanzu kukin nan ku yanzu don kun kai mutanen banza ku da ku tsare ta ayoyi na inji Allah na Allah zai musu taubihi a gobe alkiyama yanzu ku nan da baka da mutunci ba ku san Allah ba ku sani ba Allah ce ku ne ku tsare ta ayoyi na ai muku wa'azi ku ci dan basu da lokaci basu da aikin komi ku zagi masu wa'azi ku daure masu wa'azi yanzu ku nan ku ka aikata wannan akazzabtu bi ayati wa lam tuhitu biha ilma sannan kuma ku tsaya ku kallo cewa waɗannan abin ba fa da ilimi akan abin da ake karantar da ku ba ba ku ke ilimin ku bai kewaye komi ba kuna takama da ilimi ku ba irin ilimi ke gare ku ba ji Allah subhanahu wataala yake gaya wa kafirai a gobe alkiyama ranar da mutum ya yi kaɗan wa Allah subhanahu wataala ƙarya ranar da ba abin da sai fidda ka sai aikin da ka aikata ranar da kujerar ka ta mulki ba ta amfani duk yawan ɗiyanka ba su amfani yawan kuɗin ka ba su amfani yawan tilawan ka in ba ka yi don Allah wallahi ba ya amfani to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce walam tuhitu biha ilma amma za ku ta'malu ko kuma mi kuka kasance kuna aikatawa wane irin aiki ne kuka yi a shekarun da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku a rayuwa shekara 60 shekara 50 duk irin shekarun da kuka yi a duniya Allah ce ai mun ba ku shekarun da ya kamata duk mutum mai tunatarwa mai wa'azuwa ya wa'azu wallahi a wannan shekaru shekara hamsin a duniya ka zuba ka bauta wa Allah ko kuma ka bauta wa Allah ba bisa ilimi ba har ka waye gari shekara ka sittin ba ka iya karanta fatiha ba wallahi an yi asara Allah ya sauwaƙe Allah ce amma za kuntum ta'maluna ko me kasance kuna aikatawa a wannan rayuwar duniya wani irin aiki kuka yi wannan Allah yana walakantar da su gaban dukkanin al'ummar alkiyama kowa zai gansu ga sunan kafirai sun ƙi bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون Allah ya ce ووقع القول عليهم بما ظلموا sai maganar Allah subhanahu wa ta'ala zancen da Allah ya tsara abin da yake tuni a launin mahfuz sai ya afka a kansu cewa da ba su imani ba kuma duk wanda ya zo alkiyama bai da imani sakamakon shi jahannama Allah ce bima zalamu dalilin zalincin da suka yi a duniya ba su bauta wa Allah subhanahu wataala ba dalilin sun hada Allah da wani a wajen bauta dalilin suna neman taimakon Allah kuma suna neman taimakon wani wanda baya iya biya musu bukatar sai Allah subhanahu wataala Allah ce wa waqa alqawlu alaihim sai zance ya dora alkawalin da Allah yayi akan duk wanda bai bauta wa Allah ba in ya mutu zai shiga hannama to su kuma ba su zo su bauta wa Allah subhanahu wataala kaga zancen da Allah ya na gaskiya ne kuma Allah ba ya da alkawarinsa Allah ce bi ma zalamu game da zalincin da suka yi a gobe alkiyama sai Allah ce fahum la yuqtiquna su ba za a ba su damar yin zance ba Allah ce fala yu'zana lahum fa ya'tabiruna ba za a ma ba su dama ba ina alkiyama balantana su kawo hanzari ce wallahi Allah mu ka gaya wallahi siyasar nan wallahi dai kuɗi wallahi kaza ka suka hana mu kan bin addini Allah ce ba a ma ba su dama fala yu'zana lahum Allah ba zai ba su dama ba ba zai ba su izini ba har su kawo hanzarin me yasa ba su yi kaza ba jama'a muna fahimta Allah ce fahim la yunti kudu su ba za su yi magana ba sun riga sun kafirce har ba za a ba su damar yin magana ba dan akwai abin da aka zo a kiyama da bai yi ba to ko miye ma aikin banza ne duk abin da kai aikin banza ne daga ciki akwai sallah duk abin da mutum zai a rayuwa ya aka bincike sa sallar sa bata tsayu ba bai yi tabbisa ilimi ba ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ko kuma in an yi ana ƙara abin da annabi bai ce ba wallahi in ka ji alkiyama aikin banza ne shi yasa ka tsaya inda aka tsaya aka tsaye da kai Allah ce fahim la yutubu su ba za a samu ba su damar magana ba watan ba za su yi magana ba domin su kawo uzuri su ko kuma hujja sannan kuma balma azabar da Allah yake musu ta sanantar da su sai Allah ya ce alam yaraw anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah ya ce alam yarau anna ja'alna al-layla yaskunu fihi wan nahara musira Allah ya ce alam yarau shin ba su gani ba nan Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya nuna mutane girman kudurarsa da ikonsa abinda ba wanda ya isa ya gabatar da shi ya yi shi sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce alam yarau shin ba su tsaya suka lura ba suka gani anna ja'alna al-layla mu su Allah in ji Allah ce mu ne muka sanya allai dare liyaskuru fihi domin su samu sukuni domin mutum ya kwanta ka ini kana kwadago ka ini kana dago ka ini kana aiki Allah ce in dare yayi ko sai ka zo ka kwanta ka huta Allah ce wajen almalaila libasa muka sanya muku dare ya zama to tufafi gare ku mutum ya zo ya kwanta ya huta ya ji daɗi da iyalinsa ka zo bakin titi ka ɗora fada ka ga riga wai maka wannan daren Allah subhanahu wataala shi ya sanya maka dare shi yasa Allah ya ta hadidin kafirai ya ce ka gaya muna wai shi idan Allah ya sanya dare sarmadan Allah ya yi da dare ba guri wai akwai wani ubangiji wanda ba Allah da zai kawo muku wani ba wallahi babu Allah ya ce ba ku sa suka lura ba cewa dare wucewa yake kuma ini yazo alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi muka sanya dare domin su samu sukuni domin mutum ya samu kwanciyar hankali ya huta duk irin aikin da kai in dare zuwa za ka kwanta ka huta kwakwalwarka ta ta more abinda kai ya dame kuma duk damuwar ka in kwanta sai da Allah ya tafiye maka da ita duk gajiyar da kai in kwanta ka huta ka kwanta sai Allah ya tafiye maka da gajiyar ka duk abinda kake tunani da ya bata maka da rai in ka kwanta kuma sai wannan abin ya tafi Allah ce ba su ga cewa musu Allah muka musu wannan ba Allah ce wannahara mubsira wannahara mubsira muka sanya musu wuni ga nan kuma suna ganin shi mutum yana ganin dan uwan ya taso ku sai da sayarwa Allah suka ce cikin wannan akwai ta'aqibul layli wan nahar ka tsaya ka lura yadda Allah subhanahu wata'ala yake jujjuya dare da wuni in yazo bayan yan awanni sai kuma dare ya shigo ana nan kusa ga wuni ya sa ya tari wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ya ce sai Allah ce inna fi dalika lalle a cikin wannan jujjuyawa dare da wuni yanzu ba gashi muna ƙarni goma sha ɗaya ba in ga ƙara nan da awa shidda nan da awa shidda an ta yammaci ko an sha ruwa dare nan da awa goma kowa ya yi barci har da za ka biya kuma sai a waye gari to Allah ya ce inna fi zalika tabbas a cikin ta'aqibul layli wan nahar Allah ce yuqallibu Allahu al-layla wan nahar Allah yana jujjuya dare da wuni wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala to Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan karatun da Allah subhanahu wataala yake jujjuya dare da wuni Allah ce la ayatin akwai abin lura akwai abin wa'astuwa ana cikin duhu kaga kanka sahiya ta waye kana cikin wuni kaga duhu ya shigo Allah ce da ayatin wallahi abu abin da duk mutanen duniya kowanne mu ya kamata ya tsaya ya lura amma Allah ce liqawmi yu'minuna da wanda suka yi imani mai imani ne ke gane cewa wannan abin Allah subhanahu wataala kishi ke tuje na murransa jama'a muna fahimta ana da ba wani shugaba da ya isa ya ka muku dare bayan kuna cikin wuni ba wani shugaba a duniya da ya isa ya ka muku wuni bayan kuna cikin dare wannan aiki ne Allah subhanahu wataala shugaban ku na iya ja muku wuta ya kai muku unguwarku amma kuma baya iya ka muku duhun dare wallahi wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala Allah ce inna fi zalika tabbas a cikin wannan la ayatin akwai abin lura liqaumin yu'minuna wannan mutane suke yin imani inda ka kasance mai imani ka tsaya kai tafakkuri kai tunani cikin halittun Allah subhanahu wataala yadda Allah yake juya dare da wuni daren nan sai Allah ya sanya muku wani kilim wata bazara Allah ya tuwo wata bazara dan dan Allah ya san da bishilar ba ta yi muku bukatar ku wallahi biyan bukatar annabi Adam sai Allah da rana kuma sai Allah ya turo ku dan hayo wani iska ya kada ku samu bazaran da nijilat ba ta yi kada ba ta yi ba ku shi Allah ce in ka tsaya kai wa karatu ka tsaya ka lura to ka gane cewa lalle akwai ayan da girman Allah subhanahu wataala malai suka ce wannan Allah subhanahu wataala ya yi shimfiɗa ne akwai inda Allah yake ni shine bayanin alkiyama tunda Allah subhanahu wataala ya iya sanya dare da wuni to akwai abin da ya fi su girma shine irin alkiyama sai Allah ya ce aya ta gaba ويوم ينفق في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا آتوه داخرين Allah ya ce wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fi samawati wal ardi illa man sha Allah Allah ya ce wa yawma yunfakhu ranar da za a yi busa ka ambata musu ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai bai wa mala'ika Israfil umarni na yi busa a cikin kaho annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake wa wannan bayani kuma ya karantar da mu cewa tun lokacin da Allah ya girka sama da ƙasa sai Allah ya halicci mala'ikun da wato suna rike da mala'ika yana rike da ƙaho yana jiran Allah ya bashi ord umarni ya tabi ya bushe yana busawa daman busa guda uku za a yi haka malaman tafsiri suka ce daga cikin su akwai ibnu abbas Allah ya kara masa yarda busa guda uku wannan ce busa ta fari Allah ce wa yawma yunfakhu bis-suri ranar da za a yi busa a cikin kaho fa fazi'a man fis samawati wal ardi illa ma sha Allah sai duk halittun da ke cikin sammai da kasai Allah ce fa fazi'a sai su girgiza sai su tsorata sai su razana illa man sha Allah sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya so daga cikin mala'iku da annabawa da bayinsa na gari jama'a muna fahimta wannan shine busa na fari busar da za a yi kowa ya shiga cikin tashin hankali fafaziya sai kowane abu ya firgita ya ya wato ya shiga cikin tashin hankali busa ta biyu alisa ta ce musar da Allah subhanahu wata'ala ya yake cewa fa idza nufiha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wal ard ana yin busa ta biyu duk abin da ke cikin sammai da kasai sai ya faɗi kuma ya mutu banda mala'ika guda hudu banda mala'ika nawa guda hudu mala'ika jibril israfil mika'il da malikul maut wa'annan mala'ikun guda hudu su za su yi saura mala'ika jibril lokacin da aka yi busa lokacin da mutane suka haru suka mutu to wa'annan halittu guda biyu idan ka dibi zabul ma'ad ibn qayyim jawziya tasu yace wa'annan halittu su mala'iku za su saura a duniya mala'ika jibri da mika'il da israfil da malikin maut sai Allah ya kira mala'ikan mutuwa da bayan an yi gusa ta biyu sai Allah ya tambayi mala'ikan mutuwa wai suwa suka yi saura a duniya sai mala'ikan mutuwa ya ce ya Allah dan shi da ke karɓar rayuwa sai ce ya Allah dukkanin komi a rayuwa ya faɗi ya mutu banda mala'ika jibiri da mika'il da israfi da kuma ni malikin mutu wanda mu wa'annan masu mutuwa ne sai kuma kai Allah wanda kake alhayyul qayyum wanda baka mutuwa sai Allah ya ce wa mala'ikan mutuwa a je a kawo wurin mala'ika jibiri a je a kawo rayuwar mala'ika jibiri a san wasan taɓa ce a je a kawo wurin mala'ika jibiri malikin mota ya je ya fitar mala'ika jibiri sai ya dawo ma Allah sai Allah ya tambaye shi waye saura ya ce Israfil Mika'il da malikin mota wanda dukkanin su mutuwa suke sai kuma kai alhayyul qayyum wanda ba ka mutuwa Allah ya ce Mika'il shi ma aje ba ruwa yake kula da su mutuwa aje a kawo sa rayuwarsa sai a cire rayuwarsa Allah ya kawo Allah sai Allah ya tambaye shi waye saura sai ce israfil wanda yake rike da kaho sai Allah ce shi ma aje a kawo rayuwarsa sai ya dawo sai Allah ya tambaye shi wai a duniyar nan waye saura sai ce ya Allah ba kowa ba komi a rayuwar nan sai ni malikin mautu wanda yake ba wa kaskantacce na mutuwa sai kuma kai Allah wanda kake raye ba ka mutuwa sai Allah ya ce to kai ma kawo ranka da ranka mala'ikan Allah annabi muhammad ya ce mala'ika malikin mutu zai yi kuka ya ce wallahi da ya san ɗiban rai akwai zafi bai ɗaya masu imani kuma ba yadda ya dole zai kawo dole za a cire masa rayuwarsa a wata waya annabin allah ya ce za a ce wa mala'ikan mutuwa mutu sai ya faɗo ya mutu yanzu ya zamanto babu kowa to shi Allah ce kuma sun manufiha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun sai kuma ayi busa ta daban busa ta uku kenan sai ga mutane suna jiran alkiyama su wa'annan halittun guda hudu tare da shugaban halitta su za su fara fitowa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wa'annan mala'ikun sun fito sai Allah ya baiwa israfil kaho sai Allah ya ce wa israfil ya busa yana yin busa yawma yakhrujuna min al-ajdath sira'a ko gaggawa ka ga mutum na fitowa cikin kabari wanda zai fara fitowa cikin halittun Allah bayan mala'iku guda shi ne annabi Muhammad annabin Allah zai fito yana fitowa sai ya ce ya Allah ina al'ummata mala'ika jibril ya ce ya annabin Allah kai ne mutum na fara da ka fara fitowa lokacin ne wa an tashi kafiri zai ce man ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun wanda aka yi wa wa'azi aka karantar da shi alqur'ani hadisan manzon Allah sahihai ya bi son ransa ya batar ya bace ya batar zai ce ceto na wai wane ne ya tada ni daga makwanci na ina kwanta lafiya lau cikin garwashin jahannama yana kwance ana ne azaba amma saboda musiba ta alkiyama zai ce ni waye tada mu cikin wannan mukuncin mu wanda muke muna jin daɗin mu sai ce haza ma wa'ada rahman abinda mai al- mai rahama yi alkawari cewa za a haɗu a ran hudu to ga dan hukun kuma an zo to wannan da Allah ce wa yawma yunfakhu fi suri tace da Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adaballahi shadid Allah ce ya ku mutane duk kowa ya ji tsoron Allah duk gina irin alkiyama Allah ya ce abu ne mai tsanani wannan busar idan aka yi fafazi a man fi samawati wal ard malumar suka ce nan ne za ka ga mutane suna kai suna tangadi kamar mutum ya sha giya an firgita kowa ya shiga cikin wani yanayi an tsorata sai wanda Allah ya kiyaye cikin bayan Allah na gari da mala'iku da annabawan Allah to Allah ce wa kullun atahu dahirin kowanne kowanne dan annabi adam zai zo wa Allah subhanahu wataala gobe kiyama yana ne kaskantar da kai karamin abu gaban Allah subhanahu wataala ba wanda zai yi wa Allah dagawa gaban Allah kai dagawa a duniya amma wallahi ba wani mai kuɗi a duniya ba wani mai mulki a duniya ba wani mai karatu a duniya da zai zo gaban Allah ya takama da mulki sako kuɗin sako kuma karatunsa wallahi babu shi Allah ce wa kullun dukkanin halittun Allah gaba daya a tauhu za su zo wa Allah gaban Allah a inin alkiyama dakhirina sahirina mutazallina suna masu kaskata da kai da Allah subhanahu wataala kayi kadan kayi alfahari da mulki ka gaban Allah kayi kadan kayi alfahari da kudin ka gaban Allah kayi kadan kuma kayi alfahari da karatu ka gaban Allah kowa wallahi ta kai ne yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce addu'ar annabawa abin suke cewa Allahumma sallim Allahumma sallim su kansu annabawa Allah ta kano su suke yi ba ta lawan dan har kula Allah ce wa kullu atahu dakhirina اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سي الله يتعايا كما وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون Allah ya ce wataral jibala tahsibuha jamida wa hiya tamurru marra sahab suna Allah alladhi atqana kulla shay innahu khabirun bima ta'malun Allah ya ce wataral jibala za ku dinga ganin duwatsu lokacin da Allah ya sa aka yi busa fa fazi'a kowanne ya firgita cikin halittun Allah illa man sha Allah to Allah ya ce idan aka yi wannan busa wataral jibala za ku dinga ganin duwatsu manyan dutse ta jamida kana ganin dutse kamar a kafa yake a sangare baya motsi Allah ce wahiya tamurru marra sahab alhali wannan girgi- wannan duwatsun tafiya yake shudewa yake gudu yake yi marra sahab Allah ce ai kamar yadda girgiji yake tafiya jama'a mun ga da girgiji ta tafiya ko kaga girgiji yana nan daga gabas yayo yamma daga yamma yayi gabas kudu yayi arewa arewa yayi azwaq to Allah yace a inin alkiyama kafin tashin alkiyama Allah yace taral jibala jamida kana tahsibuha jamida kana ganin duwatsu Allah ce za ku dinga ganin duwatsu ga sunan kamar a sandare kuna tsammanin kafe suke ba sa motsi Allah ya ce wa hiya tamuru marras sahabi shi yasa Allah ce a inin alkiyama kafin alkiyama cikin alamun tashi alkiyama za mu tafi da duwatsu tamuru marras sahab kaga duk girman dutse yana tafiya yadda ka san girgije yana tafiya ka san girgije in kana ganin sa wanda sai ya ce ai tsaye yake shi kuma tafiya yake sai Allah ce suna Allah alladhi atqana kulli shay wannan keri samfarin ubangiji ne wanda ya fi kowa ya kera al'amurra a rayuwa ai baka taba ganin halittar da Allah ya kuma a ce ba ta yi ba kaga yanzu ka ji bi- duk abin da bature zai yi to a ƙarshe zai lalace ko kuma ya daina aiki amma na Allah ba akwai wanda ya taɓa zuwa ya likita ya ce ni haƙura ga da Allah ya min ban son su a cire a samin na bature babu ka ce ni hannun ga da Allah ya min ni ban je na yi da kyawu a samin na bature babu to Allah ya ce wannan iri ne fa- fabrication tun ubangiji ne wanda aka kana kulle shi shi Allah hakimun ne ya gone wajen kera al'amura Allah gwani ne wajen kera al'amura kuma ba a samu matsala cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce innahu ke da sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala yake khabirun shi Allah mai ba da labari ne game da aikin da ɗiyan annabi adam suka aikata bi ma ta fa'alu da muka aikata Allah zai ba ku labari irin abin da muka aikata mun zo karatun alkur'ani mun je makaranta mun je gidan biki kin yi sata kin yi wacece mai gida ya aje aljihu kin dan lanabi kai kaza kai kaza kai kaza Allah ce innahu ali innahu khabirun bima ta'maluna Allah zai bai wa kowa labarin abin da ya aikata shugaban halitta annabi Muhammad yace ba wani halitta a duniya ba ce sai Allah ya yi masa magana laysa bainahu wa bainahu tarjamani ba mai ce maka ta ji abin da Allah ya ce Allah ya ce ba kai kaza ba ai kai kai kaza da kibar kaza nan balma malam suka ce za a ka maka abin kamar bidiyo ga karan kana kaza Allah ya ce wannan waye sai Allah ya yi da kaina ne Allah ya samu dace Allah ce innahu khabirun yadda sha'ani Allah yake shi Allah ne ba da labari ne bima taf'aluna game da aikin da kuke aikata ai huwa alim bima yaf'al da ibad min khairi wa sharri Allah ya san abin da bayan suka aikatawa na alkhairi da sharri wa sayjazihim alayhi atammal jaza sannan kuma Allah zai saka musu cikamakon saka sakamako duk wanda aka aiki alkhairi a duniya sai Allah ya sa ya dace da aljanna ya Allah ka sanya mu cikin yan aljanna wanda kuma ya aikata mummunan aiki Allah ya kare mu sai Allah ya tura shi jahannama sai Allah ya ce من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo gaban Allah subhanahu wataala a in al-qiyama bil hasanati da ayyuka kikkiawa to Allah ce falahu khairun minha yana da abin da yake ta alkhairi ma'ana idan mutum ya zo da aikin alkhairi gaban Allah subhanahu wataala fa inna Allah yudha'ifuha lahu ila ashri hasanatin wa yu'tihi bil amali al-qalil thawab al-abadi idan mutum ya zo da aiki ɗaya gaban Allah sai Allah ya sanya maka shi kyakkyawa guda goma aiki ɗaya in kai na alkhairi sai Allah ya baka aiki a sai alinta maka kyakkyawa goma sannan kuma shi Allah aiki da kake ganin ba wani abu ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lada wani har abada lada da ɗimbin yawa shugaban halitta annabi Muhammad ya karantar da mu irin abubuwan da ake samu lada masu ɗimbin yawa jama'a daga cikin aikin da mutum zai ga kaba- nan duniya kana ganin ba wani abu ne amma gaban Allah wallahi wani abu ne daga ciki akwai al'amura abu guda biyu masu girman gaske abu na farin ciyarwa don Allah subhanahu wa ta'ala annabin Allah annabi Muhammad yace ba wani abu a duniya idan mutum ya je gaban Allah subhanahu wa ta'ala da zai roƙi Allah ina ma Allah shi maido shi duniya ya ƙara kamar wanda zai ciyar da dukiyarsa don Allah subhanahu wa ta'ala dala ɗaya in Allah ya baka dama dala ɗaya ba sai jika biyar jika goma ba jika ɗaya dala ɗaya in ka fi ƙari taimaka bara ta sadaka fi sabilillahi manzon Allah ya ce idan ka zo ka iske ladar da Allah ya baka dalilin dala ɗaya sai ka ce ina ma duk dukiyar ka ta sarrafa su cikin aikin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya zo gaban Allah ya ga ladar sadaka ladar da Allah yake ba waɗanda suka yi sadaka zai ce zai burin ya Allah ina ma ta mera ni duniya duk dukiyata da na bar ma yan fantata suna yadda suka so da ita ana sa ma tsohon duna ana yadda aka ga dama da dukiyata na tara kuɗi har na rasa ni zan yi da su na sayi gidaje bila adadin na bar motoci bila adadin ya Allah ina ma motocin da kuɗin nawa ka bani dama ya Allah yanzu duka masu wa'azi in rawa masu wa'annan motoci a duka ta da'awa ya Allah ina ma ka bani dama dukiyar nan mallaka in dawo duk in rawa mutanen garin ta wasu kowa ya zama to yawa da dukiyata ya Allah ina ma ka bani dama gidaje na na bana su wakafi a gina masallacin ne da makarancin ne ya Allah ina ma ka bani dama na gina gidan marayu ya Allah ina ma an medo ni duniya in sarrafa talakawa bayan Allah na gina musu gida na karatun alkur'ani mai girma duk mai kuɗin da ya mutu duk mai kuɗin da ya mutu da imani in ya je gaban Allah wallahi sai ya wannan guri ina ma Allah shi mai doshi Allah shi bashi kenzi mai sun wadatar ke rubuta takarda duk ya sai ya mallaka ta da Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu da ke da girman daraja mutum ya rasa ladar ina ta zo mai ka ba ka tarbiyya annabi Muhammad ya ce a inin alkiyama uba zai ga iske wata lada mai ɗimbin yawa da rasa annalahu daga ina ya same ta sai ce ya Allah annali ya haza ya Allah wani aiki na yi a duniya ka bani wannan lada ya Allah ni ne maka na samu wannan ladar sai Allah ya ce wa wannan bawon Allah saboda dalilin ɗanka da ka karantar da shi alkur'ani yana maka sai yana roƙa musu gafara ta dan ɗanka da ka sa ya shi makaranta ta addini ka tarbiyyantar da shi ka ba shi aqida al-islamiyya sahihiya ya girma yake maka addu'a Allah ya ce wannan addu'a ita ce muka tara maka wannan lada dalilin ka yi kokari ka sanya shi karatun addini wallahi duk uban da bai sa dan shi karatun addini ba yayi asara duk uban da bai ke dan ɗansa makaranta ba wallahi ya tabe yayi asara duk uwar da bata tura diyarta makaranta ba wallahi ƙarshen rayuwar nadama dai da kuka za ta yi a duniyar nan matukar baka sa ɗan ɗanka makaranta ba kana ganin wai karatun boko shi kadai ne karatu na rantse da Allah kafin ka mutu sai Allah ya nuna maka cewa kai ba kowa bane a rayuwa kuma sai ka yi kuka da idanunka matukar baka sa diyar da Allah ya mallaka maka karatu a duniya wallahi kai asara jama'a mu kai iya mu makarantun nan addini a karantar da su kuma dinga kyauta wa malama su zantar da ɗiyan abinda ba ka iya karantar da ɗaɗɗaga ƙur'ani ka zauna wani wa'aiki shi kenan karantarwa tun da sahi ya zo ya buɗe makaranta yana ta yamma ɗiyan karatu ya karantar da su farillan sallah ya karantar da yake da ake wankan haila yadda ake wankan janaba abinda ke ba ka iya zauna ki karantar da ita bal ma ya ƙara mata hadda zamantakewar rayuwar aure a sa mata ya ake zama da miji da karanci karatun rayuwa amma abin da za ku ɗauka ku bayyana malamai ya dan bakin ciki malamin diyarka in ya saka riga kyakkyawa kana hasada kana keta wai su malam ke sa irin wannan riga malam in ya hau wata abin keta da hasada malam in ya sai gida ya gina sabon gida ana ganin wai ina ya samu kuɗi to kai uban waye baka kuɗin yi wa ke bada kuɗin to shi sai malami ya zauna ya karanta da yara alkur'ani da hadisi Allah ya ki bashi kuɗi kai ni kai ma Allah wa ka karantar farillan sallah dan Allah wa ka sai ma littafi a unguwar ku cikin ɗaliban maka unguwar ku waye ka taɓa saya ma littafi da kuɗin da Allah ya baka waye ka biya ma kuɗi ta yi karatu waye ka wani marayi ne ka ɗauke wani sa wani Allah wani aiki ma Allah Allah ya baka kuɗi sai malamin da yake zaune dare da rana yana karanta da ɗiyan ku an abi hurairata ya shige sabuwar mota ya zan abin keta da hasada wai bai kamata malumai su abin kirki ba bai kamata malam ya gina gida na kware ba bai kamata malam ya sa riga ta kware ba bai kamata malam ya hau mashin ta kware ba kai shi malam bai san rayuwa ba don ku ɗauki mutane 'yan iska kawai Allah ya sauwaje. to Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa man ja'a bil hasnati duk wanda ya zo da kyakkyawa a lahira Allah ce falahu khairun minha ya da wanda abin da ya fita wannan alkhairi duk aikin da ka zo gaban Allah to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya lillinka maka shi sai Allah ce wahum min fazi yawmi idin aminu sannan kuma su wa'annan bayan Allah game da irin firgita ta wannan ranar Allah ce su Allah ya amintar da su ba su ba firgita shi yasa idan kaga mutum na jin tsoron mutuwa to wallahi ya bar baya da kura kenan idan kaga mutum yana tsoron ya fito wajen wa'azi ya mutu to ya san abin da yake bai gyara ba idan kaga mutum yana kyamar yana tsoron mutuwa bai so ana hirar mutuwa ya san abin da ya shuka kuma ya kasa tuba ma Allah subhanahu wataala ai ko da Allah ya jarrabe ki da rashin kaga yana ta istighfari to wani sai wani ikon Allah na wani bawan Allah da suke yin harka ta ta ta abin nan ta duwan a san can ne cin hanci da rashawa ya daure gindi yanzu ɗaya daga cikin su sai kwanta mai da lahiya an tare kayan mutane ga abin da takis ɗin ƙasa waje a rubuta maka takis ka biya sai a ce je wajen oga ku gyara sai ku gyara nan duniya kuma ku zo lahira Allah ya jibge ku faruwar Allah ɗayan ya zo kwanta rashin lahiya bai da lahiya sai a gashi da tambina ta istighfari sai ce wallahi bai zo ɗaya ce wallahi bai mutuwa ce duk irin asu da muka yi ya ce bai mutuwa kuma haka akai sai ga shi ya ce ai irin abinda Allah ya yi ma Allah na sabo ya ce wallahi Allah bai yarda ya mutu a haka bai tuwa ya san bai tuwa ba Allah ce fahum min fahum wa hum min faz'i yawmi idin aminu su game da firgita ta wannan ini na alkiyama Allah ce aminu na amintattu ne alanbiya'i Allah ya ce la yahzunuhumul faz'ul akbar firgita ta ini mai girma Allah ce ba ta ba ta da musu da hankali su ba za su tsorata ba da wannan firgita sai Allah ce wa man ja'a bis sayyi'ati
wa man jaa bis sayyi'ati fa kubbat wujuhum fin nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun Allah ya ce wa man ja'a bis sayyi'ati duk wanda ya zo da mummuna gaban Allah subhanahu wa ta'ala bai aikata aikin kwarai ba iyansa bai ba su tarbiyya ba kudinsa bai yi da zakka ba bai sallah cikin lokaci bal ma bai iya ta ba azumin zurara yake yi a sa azumin zurara ana azumi ana kallon fina-finan Hausa ana azumi ana sauraron waka ana azumi ana caca ana azumi ana ana ana ana, ana cin haram domin amfani ana azumi ana gigara ana azumi ana tsegumi ana azumi ba a bar kula ya zaware ba ana saya musu kilishi mata sa ka sai mata naman goma to Allah ce man ja'a bi sayyi'ati duk wanda yazo a gobe alkiyama da mummunan aiki Allah ce fa kubbatu wujuhu fin nar ibnu abbas Allah ya kara masa yarda yace bi sayyi'a ma'ana al ishraku billah duk wanda ya mutu gaban Allah yana shirka yazo gobe kiyama bai tuba ya mutu yana mushriki a duniya to irin su ne su zo alkiyama sai Allah ce fa kubbatu wujuhu fin nar za a turmuzar da fuskokin su za a tukuda fuskokin su za a nusa fuskokin su a cikin wutar jahannama Allah ya kare mu sai Allah ce hal tujzauna ma kuntum ta'malu Allah zai musu tambaya ta walakantarwa sakamakon aikin da kuka aikata ne ba a duna kuka hana wa'azi ba ba a duna kuka hana kaza ba kuka ce ba a kaza ba a kaza ba a kaza duk wanda ya ku ɗauka mataki Allah ce to kun ga ƙarshen mataki iya inda matakin ku ya kawo kenan hal tujzauna illa ma kuntum ta'malu sakamakon aikin da kaga ta na duniya kuka kunta kama bayan Allah Allah ya baku mulki kuka ci amana kuka ha'inci kuka yaudare bayan Allah kai karatu ka kasa karantar da al'umma sai ka koma kana sarrafa alqur'ani don ka samu kuɗi to Allah ya ce sakamakon ayyana muka aikata ne Allah ya samu dace sai Allah ya ce إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وانا اتلو القرآن وأنا أتلو القرآن فمن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله
سأريكم.
سيريكم آياته فتعرفونها
Mm.
وما ربك ربك بغافل عما تعملون jazakallahu khaira Allah ya ce إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين الله يتي إنما كفدا مسا يا شغبان هلتا النبي محمد إنما أمرت ني الله سبحانه وتعالى يا أمرتني أن أعبد رب هذه البلدة in bauta wa ubangijin wannan gari shi ne garin makka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce da na bauta wa ubangijin wannan gari allazi harramaha wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta harami ita makka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta harami kaga in kana cikin makka baka farauta ice kaya baka baka cirewa baka kashe baka kashe koda ko cirnaka sannan kuma ba ka ɗaura aure kuma ba a ɗaura maka gari ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi harami sannan kuma ba a zuwa da da sabo a ciki dan Allah ce wa man bihi bi ilhadin bi zulmin nuzibu min azabin alim Allah ya samu dace to Allah ce inna ma umirtu ka faɗa mu cewa lalle ni Allah ya umarce ni akan na kaɗaita Allah shi kaɗai da bauta wanda yake ubangijin wannan gari na Makka allazi haramaha wanda Allah subhanahu wataala ya sanya zubda ya sanya ta watan harami wala hu kullu shay sannan kuma dukkanin komai na Allah subhanahu wataala shi Allah shi ne wanda yake mahalicin wannan abun kuma shi ne mamallakin abin sannan kuma shi Allah shi ne ubangiji akan dukkanin komai baki da jama'a mun fahimta wala hu kullu shay komi na Allah ne sai Allah ya ce wa an atlu alquran wa umirtu an akuna min almuslimin kuma Allah subhanahu wataala ya umarce ni na kasance cikin masu mika wuya masu kadaita Allah subhanahu wataala da bauta masu bin abin da Allah sai yake so masu barin abin da Allah baya so musulunci ka mika wuya ga Allah subhanahu wataala cikin kowane al'amari ba sai abin da yake entere kin ga abin da yake gyara ka a'a cikin duk abin da umarnin Allah ne matsayin ka na musulmi ka miƙe fasta in kama umirta in ji Allah ka miƙe ka tabbata akan istiqama kamar da Allah subhanahu wataala ya umarce ka Allah ya samu dace wa umirtu an akuna min muslimin Allah ya umarce ni da mun cikin masu miƙa wuya wa an atlu al-Qur'an sannan kuma in dinga karatun alkur'ani kuma in dinga karantarwa wa an atlu alquran in dinga karanta alkur'ani domin in gano abin da ke da ciki na gaskiya sannan kuma in gano abin da ke da ciki na alkur'ani da karantarwa domin ya yaji da shi shugaban halitta annabi muhammad yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafificinku wanda ya fi kowa girman daraja a cikin ɗiyan annabi adam al'ummata mu za ce man ta'allama wanda ya je ya zauna gaban malami ta'allama fi yi mazid bitta'i wa tad'if ta'allama ya koyi alqur'ani aka koyi da shi alqur'ani wa 'allamahu kuma ya je ya koyi da shi ba abin da ya kai Allah ya baka alqur'ani a rayuwa wallahi idan Allah ya baka qur'ani kafi duk wani gaban sarki a duniya wani mai mulki a duniya kuma kafi duk wani gaban gwamna a duniya kafi gaban wani mayar a duniya kafi gaban duk wani firefe da wani wani a duniya alƙur'ani ne fa Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shi kuma Allah bai bada alƙur'ani da shashasha in ka ga zan shashasha da alƙur'ani sai kai ka zanto shashasha amma kan Allah ya baka alƙur'ani wani mer prefe gubernar minister ya zo yana maka barazana sai da kake da alƙur'ani Allah ya baka kunya a rayuwa idan ka ga mutum da alkur'ani ana walakanta da shi wallahi shi walakanta da kansa mutum ya rike alkur'anin da daraja ya yi aiki da shi wallahi ba wanda ya isa ya tunkare sa kowa sauna da shakki sa yake yi wa an atlu alquran Allah ya umarce na karanta alqur'ani kuma na karantar da shi faman tada duk wanda ya shirga alqur'ani fa inna ma yahtadi li nafsi moran abin dan kansa ne wallahi karka ce wai dan mun yi maka wa'azi ka shiri muke da ladan a'a kan kan kan karka ce dan ka zo wajen malam ka zauna ka yi karatu ka tsara shi da wani dan ka biya hoton wa'azi filin a rediyo kana ganin ka ne wani abin duniya tantance in ji Allah subhanahu wataala dan kan sai wa ɗalibin ilimi littafi yayi karatu Allah ce ba shi kaiwa ba kanka ne kaiwa dan ka fiwa kawo marayi ka saya mai tufafin sallah ka saya mai ki saya mata kayan nufin mareniya Allah ce dan kanki ne man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi duk wanda ya shiri ya aikata aikin alheri ba wanda kaiwa bane kai a'a kanka ne kaiwa in ka sa littafi na miliyan goma ka ba ɗaliban ilimi wallahi baka musu komai ba kan kane ka yi wa in ka gama duk malaman garin nan gidan rediyo suna wa'azi ba su ba kai ba kai musu bane har ka da ai mu gaba musu wani radio to bi kai da kalan radio wani abin wani abin a zuwa ne ga wanda kai biya mai radio wa'azin da yake amfanin wa nashi ne ko da al'umma wa yake karuwa Allah ce duk wanda ya aikata aikin alheri man da wanda ya shirya aikata aikin alheri dalilin shiriyar fa inna ma ya hadi nafsi to kansa yewa sai Allah ce wa man dalla kuma duk wanda ya bace ya aikata sirransa ya kika cewa bin alqur'ani fa qul inna ma ana min al-munzirin da kuma mun cewa lalle kai annabin Allah kana cikin masu gargadi ai ko shi ne ko masu gargadi sai Allah ya ce wa qul alhamdulillah kace godiya ta tabbata da ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ka gode wa Allah game da irin abin da Allah ya maka na annabta ya sanya ka annabi kuma wato manzo sannan kuma Allah subhanahu wataala ya daga daraja ka cikin annabawa ka gode wa Allah subhanahu wataala matsayin ka da malami Allah ya baka alqur'ani rike alqur'ani gode wa Allah subhanahu wataala fiqhu Allah ya baka rike fiqhu ka kabauta wa Allah da shi ka gode wa Allah subhanahu wataala nahwu Allah ya baka rike nahwu ka bauta wa Allah da shi balaga Allah ya baka ko abin duk abin da Allah ya baka rike ka gode wa Allah subhanahu wataala wallahi wani sai ya mutu sai ya je inda Allah bai samu abin da Allah ya baka ba Allah ya samu dace Allah ce sai yurikum ayati Allah subhanahu wataala zai nuna muku ayoyinsa hujjoji dalilansa fa ta'rifuna ha za ku gane wannan ayoyin Allah subhanahu wataala a lokacin da kuma amfanin ganewa ba ta muku amfani ba za ka gane girman Allah ba duk wallahi abinka sai in mutum ya zo mutuwa mai mala'ikan mutuwa visa bi ta kaga malaka kuru da kuru ranar daga cikin alamomin Allah girman ubangiji za ka ga tabbas lalle Allah ba su Allah ba wasa bane randa mala'ikan mutuwa ya zo maka kana ko ba sai ka yi lahiya ba shi Allah ya tashi jarabar kama mutum ba sai ya yi lahiya ba kuma ka jibi irin abin da ke tafawa da wannan kasar a wannan kwanakin dan Allah ya mana wa'azi wasu yurikum ayati da Allah ta fata'rifunaha duk mai hankali zai ta gane cewa tabbas wannan ayar ubangiji ce wannan wa'azi ne Allah yake wa duniya malam suka ce daga cikin wa'azin Allah subhanahu wataala wanda ake ganin jagorori ana dinga karbe su a rayuwa jagorori sai Allah dinga karbe su duka ba huce wata ba shugaban asusun islamic ya tafi bai tafi ba da Allah lafiya sa kalau wallahi lafiya kalau IN asusun islamic ya tafi ana nan kuma wani dikita biyu suka gangara bai zan wa'azi ba dan Allah shugaba duk na ƙungiyoyi ta asusun islamic ya tafi ga dikita biyu sun tafi ga sharbi tabi'in kan wani ministry na ministry da finance ya tafi kuɗi wasu su ake rike da kuɗin ƙasar nan duk kuɗin ƙasar nan hannun sai yake yana ganin Brigitte Niger wallahi ya tafi ya bar su sai je kuma tsumur ministry amfulwa mai kula da aiki shekaran ji a ƙare sallar premier man ba shekaran ji ba ce shekaran ji a kai premier man sallan ma'aikata na duk duniya a ƙarƙashin ministan sa ake aikin ake gabatar da wannan sallar su kuma gashi jiya ya tafi kuma ya barka a ga wannan Allah ce sayurikum ayatihi ku da kuke nan kananan kananan kananan kafirai Allah ce sayurikum ayatihi Allah zai dinga nuna muku ayoyinsa wanda yake minister ya tafi a san dai ba a kwatanta da minister da gubernar ko ba a kwatanta da minister da mayor to su sun tafi to kai da kake nan ba ka tafiya to a sosai islamic ta ta kai nan malami ka duka shi ayoyin Allah kana fassara ya sirranta Allah ta damu na muka ayoyin shi ne sai Allah ta nuna mana nan kuma ba mun kasa hankaka Allah ce fa ta'arifuna wallahi kuna ganin su za ku gane cewa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ne sai Allah ce wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'maluna uban subhanahu wa ta'ala bai kasance bi rabkana Allah subhanahu wa ta'ala bai zamanto marabkani ba game da aikin da kusanci kuna aikatawa ai duk abin da kuke aikatawa na rayuwa wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya sani duk abin da mutum yake yi a duniya sananne ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa ma rabbuka bi ghafilin Allah subhanahu wa ta'ala bai zaman tuba mai rabkana al a'malul ibadi game da aikin da bayan su aikatawa bal huwa ala kulli shay'in shahid shi Allah akan dukkanin komi yana halarce Allah yana ganin duk abin da muke aikatawa mana sai ce fi hadhihi al-ayati wa fi hadhihi al-aya wa'd wa wa'id akwai alkawari na dukkan mutumin da ya rike gaskiya rike Allah to zai samu dacewa sannan kuma akwai tsoratarwa da duk wanda ya bijire Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ina wa kaina nasiha da yan uwa masu saurare ta kafar rediyo da whatsapp da sauran kafar radiyo wallahi mu tsoron Allah subhanahu wataala kuma wannan duniyar wallahi ba ta tabbas wannan duniyar ba ta da tabbaci wannan duniyar ba kun bace gaban Allah subhanahu wataala wannan duniyar Allah bai doke ta wani abu ba mu muke ganin duniya wata abu amma wajen Allah wallahi ba wata abu ce ba ne duk abin da muke takama da shi wallahi an riga an yi wa'anda su riga sun wuce a sanya mutum na ministan finance tana shabbi kabi ne baka san mutum bai shirya tafiya ba mutum bai shirya tafiya ba ba wanda ta maka ya shirya ya tsara na ya tafi wannan bawan Allah da Allah ya marasuwa jiya tunanin ake yanzu shugabanin na Nijar yanzu ya ta kasance fawqa alqawlu alayhi alqawlin ubangiji subhanahu wataala ya tabbata kuma dai lahira duk abin da baka jagoranci duk farti ke ka wallahi Allah sa ka fito farti kai a farti kaza in ka zo gaban Allah ba ka yi farti ka bai aiki ta ka kowanne mai shi cikin fitin kawunan sa masu kuɗi su ji tsoron Allah subhanahu wataala malamai su tsoron Allah subhanahu wataala ɗaliban ilimi musa ta kawa musa ikhlasi jagoroi mu kuma ku ji tsoron Allah ku dinga tausaya wa talakawan ku jagora ka zamanto mai tausayin talaka kar ka zamanto mai kuntata ka gani su wani su su aka ce gani da wani ya ishe wani ji tsoron Allah wanda ya tafi nan in turanci ne ya fi ka iyawa wani mu tsaya ba su ba a kasar nan amma wallahi kai tsaye daga kai su fitar da referensi Allah ce bukatar su muke su muke muga su a lahira kuma wallahi wallahi duk wanda Allah ya kiraya duk wanda Allah ya kiraya takardunsa ya fito wajen Allah na ranta da Allah ba abin da ya sai hana shi tafiya wallahi duk girman kuɗinka duk sakin da mutu ba dan kasuwa ba cikin jigo ne na wani fartikin siyasa bal ma sha cikin su ɗauke da wannan fartin an ɗin kuɗi ne za a tafi da su a siyasar su za su bayar duk abin da ake da bukata a yi yau ina yake don Allah ya tafi shi yasa muke kira da dukkanin da a asambule su dinga lura ba kowane ba abin da za ku dinga zauwa kuna sanya ma hannu duk wata doka da aka kawo muku ku sa hannu don a kuntata wa talakawa wallahi ku zama to ku san cewa ku jagoran duk talakan da yake nijarkin nan miliyan 22 ku ne wakilansa a can duk abin da kuka zartar inna alkhairi ne kuma da kamishi in kuma shari ne wallahi ku Allah da jiga faruwar Allah kai da kake dan hula nan ƙasa tana barazana da masu addinin Allah kana juzzari musu idanu kana ganin ka iya ɗaukar mataki wanda ya tafi nan jiya fa duk matakin da ake tunanin ƙasar nan sun ɗauka amma ina ƙarshen alewa ƙasa bai shirya ba bai gayyata bai gaya ma kowa ba bai da labari kai tsaye ana ganin za a tafi siyasa domin bentin za ta zo a yi zaɓe a ina Allah ce sai dai ka ji labari an yi wallahi kana lahira to kai ma da kake nan zaune tana ganin duk wanda ya ce zai yi kaza za mu iya yi kaza to wallahi kalubalen ka kana ganin kana iya ka ɗauki mataki sai Allah shi ɗauki nashi mataki sai Allah ya ce lahira muke buƙatar kai ta zarce kuma wallahi ba wanda ya sai hana ka babu dan farki kin kuɗi sai hana ka babu wani dan farki wani wani wani dan farki kinka da zai ce a'a muna buƙatar ganin ka wata su ce ɗan farki su ce mu ta ya zamu ba wala duk wanda aka ce ma tura ya kai lahira da tahiya kalubale gare ku yan siyasar mu ku sa ikhlasi ku bauta wa Allah malume ku ji tsoron Allah ku dinga gaya wa mutane gaskiya gwamnatin nan ku dinga gaya mata gaskiya rashin gaya mata gaskiya bai hana ka tahi dan a sosai islamin ta tafi da kanta dan ba ta gaya mata gaskiya ta tahi ba ka bi ba zai ba sai ka tafi kuma wallahi sai Allah ya tsira ka Daka wani tawili cikin ayoyin alkur'ani kuna faɗin sarrafu ba naku bane ku fito ku gaya wa al'umma gaskiya ga iya abin da yake shi gidan kuma mu dai ba mu da iko amma ga abin da Allah yake amma mutum ya zake yana jujjuyo yana jujjuya ayoyin alkur'ani to akwai matsala ko kuɗi gare ka suwa da sun tafi sun barka kuma dukiyar da mutum zai tafi nan zai barka Allah ya samu dace fa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله